نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنصفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد assalamu alaikum ya jama'atar musulmi gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwarmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke anguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna sha shidda ga wata na rabiul awal hijira shekara 438 wanda ya dace da sha shiddar ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da sha shidda yau insha Allahu za mu darasi na hudu cikin kisar annabin Allah Ibrahim alaihissalam kayan muhara darasin ganin lokaci na hayaniya wanda 'yan uwa suka nemi shiga cikin rudu wani lokaci 'yan uwa yau ina ga bayan juma'a na sami kira wajen uku ko hudu wanda wannan kira yana dangane da bayani da muka yi a wancan sati na karyatar da labari da aka dangana masu'udiya na magana da maulidi wanda alƙashin wannan ɗan uwa uku suka kiraye ni ina ga ɗaya ke ce min malam kana kama gaskiya na ci a ina cikin wani abu daban wanda yake zai amfani ne mun kama ba ya ce ana gwada wani maulidi da aka yi a madina an gwado ana maulidi a makka da madina na ce mun gani ba shi ma an jima ɗaya kiraye ni da dai wannan labarin cewa malam ka yi bayani ka karyatar da maganar maulidi na saudiya kuma gashi an gudu mana an yi na neman ma mushi bayani sai ya cire shi ma na uku bayan la'asar shi ma kiraye ne din dai magana guda ce ɗan uwa alhamdulillah wanda kullum musan aƙidar ahalu sunna da jama'a muna rayuwa ne akan basira ba ma shiga rubu kuma wallahi da abin za mu hodi muna hodi ne akan madogara kuma da farko yana fata yan uwa masu jina iyaye wasu ba nan ba suke mutum wannan yan uwa lamari ne na addinin Allah ba wuri ba ne ba na wasa ko na hayaniya ko na ra'ayi irin na siyasa ta duniya lamarin addini ne in ma ka yi daidai ka samu lada ka kuskure ka samu azabar Allah ba wurin wasa ba ne ba wurin hayaniya ba ne mutum ya ajiye hankalin shi ya abin da ke hudu ko da mutum zai ranti kan maganarmu ya yi ƙoƙarin shurare don gobe kiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai tsaye da bawa ya mai tambaya kan maganar jin shi da ganin shi da tunanin shi ba wurin wasa ba ne ba ku ji bi abinda muke hudi ‘yan uwa mun sha bayani kan haka mu ba idama bace ba na wai a rayu kamar mu ɗauki ga wasu jama'a ‘yan gargajiya daban mu alu suna daban wannan daban a mu a mu muna fatar ɗora al'umma musulmi akan addini tacece ba gurɓata babu hayaniya a ciki ba mu ɗauki don a kan wani masala da ake ciki a yau ta maududi wasu kan ɗoka kamar wani abu na ce gwagwarmaya tsakanin masu annabi da bisa annabi haka suke kwatanta mutane lamarin ba haka bane lamarin hama sukan ce an ɗauke ka hore da musulmi a'a kullum abin da muke bagana bid'a sukan ce suna kawata mu mu taba kawata ta mulki ba illa ce bid'a ce dan lahi hawa hawa ne iya matsayin bid'a mutum muke bayani kullum yan uwa da farko ku ji abin da muka faɗa ko na faɗi da harko kayan buji sun masu radin mai suke cewa abinda muka yi bayani isha'at jita-jita da aka yada ta cewa shekar mutalab daya cikin masu fatawa ta saudiya cikin hata kibar ulama manya-manya malaman saudiya ya yi fatawar halitta maulidi cewa ibada ce daga cikin ibada masu kyau har ma saudiya ta sa cikin diwaninta wannan shi abinda aka yada da harko muka yi magana kan wannan magana muka ba da sit ba hira mace muke haka sit yadda yanzu ma habbat in gaje kaji ba ka gwamnati mun ba da sunan wannan sit cin guda biyu wanda wannan malamin da ita kanta saudiya sun mutu sun karyatar da wannan labari na ce akwai no, no, no rumors poor net no rumors poor net da sabq poor origin na ba da wannan cikin mai so ya je diba ga wannan bayanan gabata to wannan ta huce yanzu abin da suke cewa an godo sauda ta kaddara an godo bidiyo a godo suna yi yan wa sama da shekara 20 na san a saudiya a madina akwai alawiya suka yi maulidi abin da muke magana domin saudiya akwai kota da riga kota da riga akwai ta akwai mutanen pakistan akwai mutanen akwai yan shi'a ma duk wanda ya je madina wanda ya shi haji a masallacin manzan Allah a Madina zaka shiya sun yi gungu suna irin azkar kin sirrin da tunan shiya shikenan ya dauko a kama maka gashi Saudi an yi abin shiya kuma shikenan shi ne akwai kin ba wa maki an dauko alawi irin masu yin maulidin suna yi bambana mamaki dama ana yi dama akwai masu maulidi yan wa Saudi an gaje Makka misali ko Madina Allah an gaje mata an gobe ka ce kana Madina ko kana Saudiya inda kasan kana da maganan ko ta duniya da ba duk abin da ake rashin gantaka ko ina can akwai masu yi wanda ne maka zani akwai ungoyi wanda komi da ake akwai ta kasa rashin gantaka sai a kansu kinan ba shi mu ba mu ce ba ba a yi ba abin da muka ce maganar malamai na sunna na saudiya malamai na sunna masu wadin magana ta addini muka ce an musu karya ko suka ce an musu karya amma magana wannan kowa je kai shi wanda an gwado ma a gwado ma a yi awa guda ana gwadowa ba wani mamaki da mun suna yi ba su aka fara ba da mun suna yi eh suna kansu da ban a gehi amma ko da a cikin masallaci kai da mun kayan a gano kai kayan ka ka tahiyar ka ba da mamaki saudiya ta bin shi a sana shi a su illa ba su karhi ne na fadi a shi kenan ku gane kenan wannan magana ko da an gwado bidiyo ta wani abu kakai mamaki in matirkajin in ma'anyin cewa yakan wakana dan daman akwai masu yi illa malamai suna magana kan hana abun abin da malamai suke cewa ka a yi shi ba a yi ana yi kina wani ba hujja bace ba bai cin kawai da maganar mu an so a dangana malaman saudiya manyan malaman saudiya shi muka ce ƙarya ce kuma ga ƙarya malaman sun yi bayani kuma aka koma gudun bidiyo ta wasu masu yi wannan ba mamaki amma in ma maroko ce ma'ina ne in ma'ina ne na biyu idan kuna ji sun ce maroko ne ma a gudu wasu saudiya ne ba wannan mace ya gani wani mace magana kalma tun harkon bayanin mu kuma a ranar na bayani cewa ku sani wannan shi ne wa alama ta rudin duk wanda yake dan bid'a ne bai madogara tun a ran na mun yi bayani mu aqidar ahlus sunna wal jamaa ba muna bin saudiya bane ba kan wani aiki da ta yi na addini mu mu dogaro mu kitabu was sunna ala fahimu salaf salih aiki da qur'ani da sunna kan fa'intar magabata na kwarai ba sahabbai ba ke jagoranci saudiya a saudiya akwai sahabi a saudiya akwai tabi a saudiya masu jagoranci saudiya daga sama har ƙasa har malaman akwai wanda ke masu wanda mai lahi wanda za mu dogara da shi mu ce wani wace shi ne bambancin ahalus suna da ɗan gargajiya shi ɗan gargajiya kaga yanzu me su cika me alamar gargajiya kaga su yanzu anan wata hujja ce saudiya ana yi an kodo ana yi saudiya ya zama hujja to haka suka kawo addinin su haka suke bauta Allah da wani yayi shi haka suke haka ce a bar su wa tun su wani sun yi malamai sun yi hemi shi ne ƙarshen babban jami'in su wallahi alhamdulillah su suke bautar Allah da irin wannan ra'ayi an yi kaza kasa kaza su wani sun yi sai zama addini wannan ba shi bane ba addinin Allah su da haka suke duk ɗan wannan wannan zai baka misali guda na rudin yan gargajiya da kuɗin bid'a rayuwa kan wani yayi babu qur'ani babu sunna inna wajana abana ala umma shine kuɗin kullun hujjar su kenan naga wani yayi wannan shine alamar take tabbatar muku haka suke ibadar su da wane yayi to mu haka mun bun bauta mu Allah da wane muna bauta mu Allah da abinda Allah yace manzo ce ce ku gane maganar kuma nan alama ce guda za su tabbatar muku cewa suna bautar Allah akan haka hujja da wane yayi Saudiya ta yi to wani muna so mu kaddara wai kaddara Saudiya shugaban Saudiya ce ko ya maulidi ɗan waru din yau ɗan wa yau ake bautar Allah shekara dubu da kusan ɗari biyar wahai yanzu kunan wa nan da kwana goma a ce ma saudiya ta ka tana addini sai zama addini ta Allah dan wa an bari shi hankali bari shi tunani duk wannan aje yau shekara dubu da kusan ana bautar Allah a duniya wai yanzu za ka wani a ce saudiya ta kawo kaza kuma ya zama hujja saudiya ma ta hemi Allah ba kama kan wasa kan ba addinin Allah ba addinin Allah ya zo qur'ani ya zo manzon Allah ya zo ya bayani komai ya kare me bi ya bi mara bi ya bari ba zuwa to ɗan wani haka suke walla yawan ma he wani malami hudu kaza ya ce addini ne kuma he a ce a yi malam wani ne he a yi haka suke rayuwa shi ne alama tabbacin haka gargajiya kenan rayuwa kan ra'ayi abu na gaba ce yan uwa ka su yaudare ko su yaudare mu da cewa kamar ana wata gwagwarmaya ce tsakanin masu annabi da rubusa annabi har su kwanta ba ba haka ba ne kokowa ce tsakanin masu bin abin da manzan Allah ya aiko ya zo da shi kai abin da Allah ya sabkar abin da manzan shi ya zo da shi da fa'intar sahabbai magabatar fasali masu wannan aƙida da masu aƙidar addini yanzu ma ana iya sabo shi ne bida gogarmar tsakanin 'yan bida da masu halin suna ramci ‘yan wamin imani tsakani ga Allah wai wannan mutane masu mawaji ba kowa ba ne bai ki da magana cewa kunan yi ne yake don kodin makata ma wani a wale akwai masu tsakanin da Allah akwai masu tsakaninsu da Allah suna da sa annabi to da haka yace tsammanin tun da su haka gaya musu suke tsammanin gaskiya ne sake don ashe ga wanda bai yi ya su ɗauka kamar ɗan adawa ne ko makin annabi ne lamarin ba haka ba ne mun gaya mutum a wancan darasi namu mu akan annabi sallallahu alaihi wasallam akan shi muna iya mutuwa kuma mu rayuwar mu abin da muke so mu magana muke so mu gane mu manuwar mu aqidar mu so muke manzana sallallahu alaihi wasallam magana ya huce mu mance har mu bikin tuna shi so muke dukkan tsarin rayuwa abin da muke fata muna fata Allah mana muwafaka kan haka rayuwar mu ta zamanto duk abin da zamu yi cinmu shanmu kwancinmu hutanmu hawan mu dabba duk abin da muke fatar karantarwar mu mu yi daidai da yanda manzon ya zo da shi ba mai rawa ba mai kiɗi a maure ba shi bane ba kuma kun ji ba karantarwar mu ko a masallaci ko a rediyo mun karantarwa kuna da karantar da sunna rayuwar manzon Allah yayin kaza yayin kaza yayin kaza haka muke so kullun da mu da iyalan mu kullun rayuwar manzon Allah muna tare da manzon Allah kullun muna tare da shi mai rayuwar shi abin da yaso muke in tunto ne haka manzon Allah bi ba kan mi in sha ne haka ya sha ba haka ake sha ba kan mi in menene haka aka musulmi ya zamanto kan haka amma wai don yaudara wasa da hankalin bayan Allah ya ce wani bisa mulki bisa manzan Allah ta abubakar bisa manzan Allah ko umar bai so ko sun bai so ko ali bai so kai kai kai san manzan Allah wanda cewa yan uwa muna maganar cewa wannan mas'ala ce ta tsakani ga Allah muna neman gaskiya ne a yi aiki da abin kan mu shiga hadarin bid'a kwara manzan Allah ga matsayin shi a wajen mu ko haka bisa kowa ya zama tukan haka ba a hira ba ba a kiɗi ba a rawa ba kurin san na gaskiya shine aiki da abin da ya zo da shi wani haka muke so mu rayu kuma kowa rayu kan haka wanda ya ga ba kan babu hayaniya wanda ya ga mu muna kan cewa abin da ya zo ya karantar da al'umma ya bar duniya mu ya wadatar da mu ya ishe mu wanda ya ga akwai ƙari yanzu ma zai yi ruwan shi eh ruwan shi za a kiyama ruwa ta inganta cikin sai musulun manzan ya bada labari cewa za a zo filin kiyama ina shayar da al'umma ta tabbikin alkausar wanda wannan tafkin da ka sha kai da kishirwa an kare har abada kun yi aljanna a wannan hali yan uwa abun bakin ciki ga dan bid'a kai alakata kai ne manzon Allah ya ce ga al'umma ta za su hilin kiyama da alama komai ta wannan al'umma har da alamun ma'ar wallah a jikinsu bayan su musulmi ne kuma sun zo har da alamun arwallah ya ce sai ina sha da sai ga wasu gungu sun zo na al'ummata da alamu na al'ummata ina da zawon na zai muna cikin alhamdulillah akan bayani na mutum ya zo hilin kiyama ga manzan Allah salasa yana sha da tafkin alkausar ya ce ina kallon wasu gungu na al'ummata wanda sun zo hilin kiyama da dukkan alamu na musulmi amma zan ga ana kada su ana kore su akan hana su shan wannan ruwa na alkausar ina halumma halumma ku zo ku zo ya ce idan na matsa sai a ce kai baka san ba abin da suka canza bayanka wani yan waka ba hatta cikin mirsala ka wani magana wani hadisi wanda musulmi ya rubuta wannan nafasa kenan wannan shi muke tsoro yan uwa mutum ya je hilin kiyama gashi ga manzan Allah yana ganin kana fata a duniya Allah samu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana kallon shi a kore ka shi muke gudu da hadawa cikin bid'a ko muke gudun kowane musulmi ya kauce ma shiga wannan hali shi da kuran abun ba ra'ayi bane ban ba ba wurin wasa bane ba mutum ta kan shi ya ta rage ga mutum mu ne mun isar addinin Allah ga wanda Allah ya aiko ya san da addinin Allah da abin da ke na addini ne ga wanda zai zo da shi duk wanda ya doki addinin Allah daga wajen wani ba wajen Muhammadu Rasulullah ba to ya shiga shirme layin yan bid'a tabbas ya sani bai sani ba iya cikin hadari shi muke gudun musulmi muke neman a halka a gane yanwa addinin Allah ba a yi da nagada malam wani kakana a garinmu ana addinin Allah da kitabu wa sunna wannan shine abin da muke so mu gana abu na biyu cewa musani yanwa wallahi mutum ji ba tarihi ko baya ko a zamanin yanzu ba wanda zai yi gwagwarmaya ko rigima da suna ci nasara ba a cin nasara ka yi mutuncin kaya zube wallahi ba a cin nasara rigima da suna eh da yawa ku gane bambanci suna da bida ko gargajiya suna ana magana ne abinda Allah ya yi ne mu ba wani namu za mu kare abinda wani ya yi ko babanka ko kakanka ko wani shi kake hamar ka kamo nan ka kamo nan da kanka ka kirkiri hujja karewa dole ba ka sha wahala amma addinin Allah shi sabkan da kayan shi manzon shi ya isar komai da hujja kurin ka dauka wani ne da haka kenan ba wahala zaka ga malami babba da ita da rauni babba da ilimi da yawa amma daga ya shiga bid'a sai ga almajirin sunna yana ba shi wahala saboda shi ra'ayi ne shi kuya yake da nassi qur'ani ko sunna haka nan gwagwarmaya ce mai saukin gaske za a yi gwagwarmaya a mahayaniya a cikin masu ma kabbara tana ma ihu wallahi 'yan shekaru ga wani ya gane ya barka yan wajen nan su wane ne almajiran bida ne ko kwakwa duk wanda suke rabin dadin wake wasu wasu da su ake zagin ahalus sunna ake ana kabbara ko yau suka gano ashe malam iya musu shirime ne duk wannan duk wannan da su ne a wajen wannan masu zagin ahalus sunna duk su ne duk a kewaye da su ana kabbara wasu ma da su aka jefe mu Allah akwai wanda su aka jefe mu da amma yau ga su tare muke da su galazi yanzu wa zai game karye wancan malamin ya kowa sananta ya kowa sanan karya ce ake hakan yan uwa kenan magana gogar mayya suna da bid'a wala a je haka samu nutsuwa ka rike gaskiya ka rayu kan gaskiya da ƙara hayaniya an komo kan gaskiya ƙarya ta bayyana ba a yaudara sha Allah uwa abu na gaba muna kalubalantar ɗan bida da malaman da almajira ku gaya mana ko a ina ku haɗi ku ce ga wani abu da ahalus suna muke kashe muke kira na ibadar Allah wanda wani malaminmu ko kakanmu ko mu muka kira wallahi kuma kuce zan bari ku gaya mana wallahi abinda muke kira na ibadar Allah ibadar Allah ku ce ga abin da ahalin sunna suke na ibadar Allah ko suna kira kai shi abu guda guda ta gaya muku wanda muke yi da ra'ayinmu ko malaminmu ko wani shehunmu ko wani kakanmu wanda babu nassi qur'ani ko sunna wallahi zan bari kuma ba mu rayuwa kan ra'ayi wallahi wallahi zan bari kuma su kayan akwai su faɗi abu ɗaya da muke nan kira ibadar Allah da haka nan shine sunna ka bauta ma Allah kan hujja ala basira eh akan basira kuma Allah ya ba annabi umarni kul hadi sabili Allah ma jama'a ayi wannan قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله سبحانه وتعالى ya ba manzan shi umarni ƙul wani umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ka faɗi ka gaya mu duniya haji sabini wannan ita ce hanya ta adu'u ilallah ina kira zuwa ga Allah ala basiratin ana umarni taba'ani wa subhanallah wa ma'ana min mushrikin wannan ita ce hanya ta ina kira akan basira kan hujja kuma ta wannan dani da duk wanda ya bi ni hanya shi kenan kan hujja kwar lakin muna magana ne abu da abin na ibada muna so min kokarin doko ba ma hadisi ko ne ba hadisi ma sai ya inganta muna karin ba magana ba ko da a ce wani abu da muke robert inganta ba shin ba na ni sai maka muhada kenan muna aiki da abin da ya inganta haka muke kiran dukkan al'umma abota ta mu Allah in za mu karanta za mu kira akan abin da ya zo a Qur'ani da sunna ingantatta ba kwashe-kwashe ba haka ce manufarmu yan uwa wannan ita ce manufarmu kuma abinda muke yawan magana wallahi yau inda za a ce za a kawo ruwaya guda hadisin da ya inganta wallahi billahi lazi la ila illahu a cire ruwaya guda an ce za a yanka rago ko a yanka raƙumi a manudi za mu yanka me matsala kan yanka inda a ce Allah wallahi za a ce ga ruwaya manzan Allah ya ce ku yanka raƙumi a maulidi wallahi za mu yanka in ma goma za mu yanka wallahi ɗan wa ba abin ne ba na ra'ayi ba hilin ra'ayi ba ne ba abin ne maka maka a hujja muke ne makurin muna bauta ma Allah akan hujja akan basira su kuma a gargajiya a yau ma malama ne ce kaza addini ne sai a yi kuna shi suna hujja saudiya a yi kuna shi suna hujja saudiya sun haka kama saudiya kuma a sun haka kama saudiya ana neman dogara an ce kamar mutumin da ruwa ya ci an kama takobi ya kama riƙe ta hudu shi to haka ne yanzu haka kuma kama saudiya to yan mu shi ne ku gane ga manufarmu da ana cewa wahabiya ne kaza kaza wahabiya ne maki annabi ne yanzu an komo ana hujja da saudiya a biya nisa Allah Allah shi da mu ɗan wa a takaice muna kira wannan shine manufar mu bautar Allah kan hujja kuma ba ta mu ba ko a hannun kuke da ruwa ta inganta ta wani abin wala zan ba ba abin da cutar mu in abu na ƙarshe sati da ya wuce wancan mun yi bayani kan hadarin da mata ke ciki ta hanyar wasu malamai masu nan malamai wanda ire-irensu ne a irin wannan lokaci ire-irensu suke labewa bayan masu manzan Allah ya ga bugun halin suna wai lokaci ne yanzu na cin kasuwa da cin kasuwa halin suna a goginsu to irin wannan malamai da horon kuma muna magana da mata ɗan uwa ilwa baiwar Allah ki ji tsoron Allah da neman ki zamana da miji ko ki mallaki miji sai ki kafirce ma Allah ki rasa duniya da lahira shi na hadari wallahi duk matar da take zuwa wajen irin wannan malamai da maganar a mallaki miji irin abin da suke yi wallahi kin wani kika mutu kin mutu kafira wallahi kin mutu kin mutu kafira da farko kin mutu kafira ran shirka ce da Allah shi ma malamin da yake yi dan wannan sikar na alqur'ani Allah subhanahu wa ta'ala ba mu labari akan tabbatar da cewa sihiri kafirci ne wa ma kafara suleiman ولكن الشياطين واتبعوا كفروا ما يعلم- تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق
za mu ɗauki daidai gwargwadon bayaninmu don ana iya karanta ƙur'ani ka ɗauki kalma take hujja ita a nan wannan aya da Allah ma karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin irin abin da ya kasance cikin banu Isra'il wanda shine yau samu wannan al'umma ita wattaba'u matar shaɗin alamulku Suleiman sun bi abin da ake karanta musu a labarin mulkin Suleiman cewa ai Suleiman ya mallaki mutane da wani lakani wani sihiri wani maji ne gare shi wannan mu'jiza da Allah ya bashi ta mallakal aljannu a kama aljani a bashi kashi a ɗarne shi ya yi ƙa'a ya hau tafi ya yi tahiya ya bulaguro duk wai- wani sihiri ne gare shi ya ce haka suka kar- suke bi malaman banu isra'il suke yada abin cikin mabiya sai Allah ka cewa wa ma kafara Suleiman walakin shayatin kafaru yu'allimuna nasa sihir Allah ya wanke Suleiman cewa Suleiman dai bai kafurta ba kenan zai ji kafurci yace walakin shayatin kafaru amma shi da shayanu ganta malamin tafsirai ya dauka ma- miyagun malamai miyagun malamai cikin al'umma su suka lalace suke karantar da mutane sihiri miyagun mutane cikin al'umma suke kwarantar cewa ai wannan shi da shi su da mai mulki duniya kaga wani ya kanta da kai kenan yin sihiri kafurci ne kuma a can wajen al'umma ma malaman al'umma wanda ake jin maganar su suke ba mabiya labari ai mulkin Sulaiman ma ga irin abin da yake da shi suke ba mutane yan wa anan wallahi ko da ku sani na daga mutum da katan zobanya da hatu Sulaimana balle masu mulki an ce wannan mulki Sulaiman da shi mulki kaga malami na addini wannan abin da Allah yake korewa yake tabbatar da kafirci ne wa ma yau da sunan malami zai baka shi a matsayin zakani na samun mulki kuma hannun musulmi ne sallah me kenan wai wannan hatimin wai shine mulkin Suleiman ta san mata ya kai gaya abin da ya same shi ya same mu muna magana mata da su malon masu wallahi yin sihiri kafurci ne karara sai nake wurin tunanin yan waso da yawa abin ya yi shafar masu kudi masu wadata matan matan tana kada matan da kan zamani na na zuwa jama'a malami tana ta abincin da ba na ta kai abu kullun kai malami ma abun tausayi masu wadata ima iko ima dukiya su ake ma haka yana da tunanin cewa wallahi so da yawa ga an je likita an je tunisia france an dawo an kasa gane cuta alhaji yana cikin tunanin a kenan me abin ya wuce maganar doktor wani malatin ba a san ma inda ake dauko shi wasu misali wanda wani mata take mu labari wata ma ce ta ban karin nata a ciki tace za a sa nama nama na ci wannan tace za su sa a cikin farjin su sai ya kwana Allah tace Allah tace kuma tace wallahi ce ma tace mu wallahi malamin malami ne cikin masu wa'azi ha radio Allah Allah ta ce shi yake bar abin ta ce Allah ta ce za a sa a cikin farji sai ya kwana sai mu hudu mu daka mu gama da abincin mai gidan ba shi ci ta Allah a za'ana an san malatin za a ɗauka a wannan wurin da Allah me zai hana yi a tare bincike a likita kasa gano mikrofin da wani mikrofin sabo sabon mikrofin ba sai shi ba ita na'urar da aka yi ba da wannan ba ita na'urar da aka yi don bincike mai kuma ba san da shi ba sabo ne ya a ta magani a je france tunisia a ta dawowa haka mutu yawan wannan wai ire-iren wa'annan malaman masu wannan wa irin su zaki ga wasu ke cewa oh yanzu na kusa a nan kusa waye kurin ka ƙarya haka na kwaji daɗi kurin to wannan ƙarya ba ta kare ɓarna kan sha'ala an gane haka suke wallahi irin su wallahi ire-iren su ne allah ire-iren su ce gamuwa sauran masu yi da gaske na akwai masu yi da gaske haka ne amma akwai irin wani sune kuma a gaba suke shiga gaban ga masoya annabi eh ga masoya annabi a wata mulki kurin yan damara yan tuwa-tuwa da addini yan wannan shi ne magana mu da su muna kiran su su tuba ga Allah kuma ta ku tsoron Allah iyawa idan shi iya da yan tere bai fasa ba ke miki yan tere mai gare ki a banza ki yi shirka da Allah ki tai a banza ki rasa mijin ki rasa Allah ki kowa wannan shi ne abinda muke kira mata su ji tsoron Allah Allah ta gama abu masu yawan gaske illa abin da kicin ta ce wallahi a rayu har rajiyo suke wazi a shi kiran kare ba irin wanda ne suke ta hama wai ya rushe sunna ba ta rusu ha ba da insha Allah duk wannan duk wannan yan tawaye da su koma sun gane duk abin da ke duk wannan a musu duk wannan an wa kowa duk amur masarfi ba zane ba dan wallahi mu abin da muke waje wai ba wani wani labari ba duk yadda ake da mun santa an wani an ma wani an wa abokin an ma wancan ba da mana wani labari na waje ba duk yadda ake mun santa haka muna fata ne a gyara fatan ba ko a tsaya ana cewa ga dan bid'a ga waye a so muke al'umma su fahimta addini kun kahin ajalin ka yi da babu gyara baka ce ma Allah ba a garin mu malaman garin mu mun so kahin nan mu gyara a gyara gaba daya yan wa me zai cutar da kai yan wa yau yau kaddara sun ci kafirin ko kaddara yau fafiroma akwai ka kawuri kamar shi a wajen musulmi fafiroma yau sai ce musulmi ku halaka ku rike qur'anin da da annabin ku ku rike wannan qur'anin ku yi suna annabin ku mai da shi da mai da fafiroma yace ku yi aiki da qur'anin ku da suna annabin ku ku halaka musulmi mai da shi kullum sai ahalin sunna za su yi laihi don sun ce a yi aiki da ƙur'ani da sunna a aije al'ada a aije ra'ayi a yi bauta Allah kan sunna hei mi laihi an wannan laihi ne goma zai insha Allah Allah shirya da mu ɗan wa muna cikin koda ƙasar sa zai insha Allah mun hasawa muna cikin kisa na Ibrahim alaihi salam a darasi wancan da ya huce mun zo daidai inda annabi ibrahim a.s. ya zo ɗakin gumaka ya ƙalubalance su da cewa menene hujjar wannan abin da kuke kashe kuna bauta sun ba da hujjar irin ta kullum cewa wajadina a ba'ana laha abidi haka muka ga uwaye na yi na kullum ce hujja mara hujja a nan ya tabbatar da cewa da ku da uwayen naku na farko kuna cikin bata hili suka ci a a ji itana bil haq am anta min al-la'ibin ibrahim wannan magana sabuwa ka zo da wata gaskiya ne ko wasa ne kake yi wasa ne kake ibrahim ya ce a abin da ya muku ubangijin ku na gaskiya rabbu samawati wal ard alazi fatarkun ubangijin ku na gaskiya ba wannan kuma ka ba ubangijin da ya halicci samai da kasai wanda shi kirkir kayan shi bai gani wajen kowa ba shi ne ubangijin kuma ni ina mai shaida kan haka a shi ne ya rantsuwa watallahi la'akidan a sanamakon ba da an tori mudubirin ya ce na rantse da Allah zan wata kullalla wani makirci ga wannan gumaka naku bayan kun ba da baya a nan muka tsaya a wancan darasi na uku insha Allah za a na hudu Allah ran ma ya kadasa fa ja'alahum juzadan
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون na'am yana yasa yanzu alƙawari da ya doka ya zo ya aikata shi fa ja'alahum juzadan ya sanya wannan gidan gumakan gaba daya ya musu guntu guntu tisa su ya musu guntur guntu gunduwa gunduwa amma illa ka biyar lahum sai bukatan gumkin sai ya bar shi sai rata ya mishi abin sarar ya bar shi shi ta ba ya ce ya yi haka la'allahum ilai ya rishi'un don su koma a mai da abin ga babban ne ya ce babban ne ya yi don ya ba su darasin ashe shi ne mai suke kan shi wannan a cikin safat Allah ba labarin yaya ne aka yi kahin ya tsarin ba da cewa ya ce fama zan kuma na inda ke magana cewa da tsara da abiyar kwalmi mata ta budun a ifin alihatan turudun a ifin alihatan turudun a ifkan alihatan dunallahi turidun فما ظنكم برب العالمين na'am an zaɓe da nan kinan nan alama labarin yadda abin ya maka ya musu inkari a ifikan alihatan turidu shi da mutane kirkiran kari a ifikan alihatan turidu kuna duna turidu kurin kuna nihin abin bauta na ƙarya wanda kuka kirkira da kanku kuka bar Allah shi kuke ne ku bauta tama fa ma zan nukun bi rabbil alamin me kuke tsammani ubangijin halittu gaba ɗaya da ku ba ku tuna girman Allah ku ga mai Allah ne da ku ku bar Allah ku kama wani abin bauta na ƙarya wannan abin da ya musu kenan to ya aka yi basu nazar nazar tafi na juyi فنظر نظرة في النجوم وقال إني سقيم
fa nazar nazar tafi na juyi nan cewa lokacin da aka bar shi iya cikin mutane za a hoto kenan wajen abin da ake bauta ma wanda yake alƙawalin in rana ta yi ta irin barin gari ya koma wani abin da zai yi sai ya diba nazar fil nujum ya diba turmamu na ce nazar na magana dibawa ta tunani don su suna da tasiri ganin tasirin turmamu shi kuma a nan an ci ake jirwaye da kamar ba iya ne ta'arifin ba iya ne ba abin suke da zahiri shi iya ne cewa in nisa kin mana ba zan iya ba jikina ba zai ban dama ba ko zuciya tana kin yarda da abin da kuke kan shi da su su doka a zahiri bai lahiya ne in nisa kin ba zai iya zuwa bane ba shi kuma wani daban ta kin yarda da wannan abin da kuke kan shi ne kenan yanzu kenan bai damar zuwa inda za su ta yi faƙala in nisa kin to jin haka fatawallau anu mudubirin sai suka tahi suka ba da baya suka bar shi kenan a gida ko a gari ya dawo wajen waɗannan gomaka faraga ila alihatin فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون ما لكم لا تنطقون yanzu bayan sun tayi faraga ila alihatin sai ya komo wajen waɗannan gomaka da ya ma alkawalin makirci yanzu ya shigo gashina a gidan gumaka ya shigo inda aka saba al'ada masu bautar gumaka ko a yau za ga an arzo an ajiye wani abinci a gabansu kamar masu ci da ya shigo yace ala ta'kulun ba ba ku cin abincin ku ba ku jima ba ku cin abincin ku ku jima ala ta'kulun shuru ma da kuma ta tikul wai ba ku ba ku magana ba ku yi magana ba amma ku ci ku yi magana ma karshe dai tabbacin shirme ya tabbata baci ba sha ba magana فراغ عليهم ضربا باليمين فراغ عليهم ضربا باليمين فأقبلوا إليه يزفون نعم حسبك فراغ عليهم ضربا باليمين ينزو هيش جنبه هرس باليمين kurin sai karkata mana ta yi juya ya fara tsara wa'annan gomaka aka ce bilyami an kama ganar dama saboda dama ce mun yi ƙarfin bugu in ba mutum muna samun shaz wanda yake goshi asalin mutum da dama ya yi ƙarfi kina ya zo ya fara bugun waɗannan gumaka da ƙarfi kina ya kakkarya su fa aka balu ila yazifun he ga sanan sun komo an zo da gaugawa shi ne can qalu man fa'ala hadha bi alihatina قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم na'am قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون na'am yanzu an dawo da gaugawa ga Ibrahim a gabansu qalu man fa'ala hada mana kina an dawo daga daji daga wajen wani abu da ake na shekara ko na taro da ake yanzu an dawo gida qalu man fa'ala hada bi alihatina innahu la min zalimin waye wannan abun waye wannan banna ga abun bauta wa ila alihatina waye wannan aika aika ga abun bautar mu wani umma wane ne innahu la min zalimin wannan iya cikin azzalimai ya ne me laifi na yanzu kina ana nema wane ne tambaya ake wane ne anan ne wa'inda suka ji Ibrahim iya wannan rantsuwa lakin dan atana kuma da to mu da birin suka ce qalu sami'na fatan yadhkuruhu suka ce a mun ji wani matashi fatan a ce matashi dama a ce asal dama gurgur mai ya damu na wasan abin halin matasa ne sun zo ganin shi ya kai dama na zai iya ya ce suka ce mun ji wani wani matashi ya zukuruhu yana ambatar wa'annan abin bauta namu kenan da mugun abu amma yuqalu lahu ibrahim ana mai sunan ibrahim kaji suke daga nan aka sami kishin kishin kin wanda wani ake kishin kishin ne ba tabbas amma an ji iya wani magana yanzu kan dole a bincika a ji shi ne ƙaru fa'atu biya al'ayyun nasu lalamin shadun yanzu ya kamata umarni a je maza maza a je a zo da shi a gaban kowa da kowa fa'atu biya al'ayyun nasu ku je ku zo da shi a gaban kowa kina ya ba a gaban kowa ba wani ɓoyo kuma la'alamin shadun don mutane su shaida su ga sakamakon mai wannan ɓannan aika aika a ga abin da za a mishi ko a gaba wani ya yi misali a kawo shi a yi a gaban kowa shikenan yanzu Allah kaddara ya takaita abun ga Ibrahim a gabansu fa anta qalu anta fa'alta hadha قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون
قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم سكت يا إبراهيم وي كيني كي ونا أيكا أيكا دا أبون بوترم جوا hasan da Allah ya kira abu gidan mai shi kashe mai shi mai mai gobe tunda zai wannan kai ne kai wannan aika aika ga abun bautar mu ka gaya mana ya Ibrahim kai ne kai yace qala bal fa'alahu kabiruhum hadha kun fasaluhum in kanu yantiqun yace a ba ni bane ba ba ni bane ba fa'alahu kabiruhum hadha wannan babban gumcin shine yayi kenan gama ba shi da yara kanana je ga wasu shi ne banna ya kai gama da ƙanana babban gumki ne masa wani banna kenan babban ne wa ƙanana zalunci babban ne duk na yan ya yayi ne abin dan hanya ce ta ya janyo hankalinsu su fahimci da aka gaba ta yawan abu ne su lamarin addini iya buƙatar wani lokaci mutum da gaske ke da yawa ko masu masu bata su ba hanyar bata tsakani ga Allah suke amma idan suka fahimci gaskiya aka jayo hankalinsu sai ga sun mai kauya cikin sauki da yawan wanda da yawa kuma wada da addini wada zai amma tsakani ga Allah yake amma lokacin da ya fahimci gaskiya sai ka ga ya bi gaskiya ɗin saman ɗari haka kira ne hanyar ta kira ya kawo hankalinsu ina tuni lokacin harkar musulunci musa abin umar cikin tarihin musulunci a madina cikin sirar ake kawa cikin ya aiki da hankalin mutanen ansar wajen samun su suna kan ba mafi yawan ma'azalar ansar mafi yawa ma suna da aiki da babu allah ba ma so aiki mafi yawa aiki basu babu allah makon babu allah muka aiki da su suna aiki da ta ace kurin ta babu allah lokacin da iya cikin wannan garka ta ansar iya cikin da'awa da aka ba irin makaca irin manya-manyan wannan ansar su sa'ad bin mu'az da yare da su an ba su labarin sa'ad bin mu'az ya cikin shugaban a wancan zamanin da sa'ad bin zurara an ba su labarin wani matashi ya zo daga makka zai bata mutanen madina sa'ad bin mu'az ya tura ya tura yana ga wannan sa'ad bin zurara ne tura shi ɗayan da cikin manya ya tura shi na sa'ad bin mu'az ya tura shi da ya tura shi ce ka je ga abin da ake gona wani gaggawa ne da ya ko su fa ba ba da suka ce tsaya tsaya haba haba da tijo kai da kanka matsayinka mutum mai hankali mai girma mai abin wada ka tsaya ka shurare mu ka ji abin da muke hudi in gaskiya ce ka ɗauka an yau gare ka in kuma gaskiya ce ka bai mana kayan mu ka tsaya ka shurare mu to to to ya zamna me ku ce sai yake so ya gano ya kawo shi kan cewa ko Allah sai zan tambaye ka shugaba yanzu kana bakin teku bakin teku sai ka ga igiyar ruwa tana kadawa tana sama tana kasa sai ka ga wani jirgi daga nesa iya zauwa ya ki barin hanya iya tsaya sak bai bar bai ratse ba amma iya tana kadawa shin wannan jirgi zai yi wannan jirgi shi kadai ba duro bai tafiya a sak a cikin tsari ya ce bai waye da akwai duro mu ya duro mu bai waye duro ba ce to ce na biyu zama tambaye ka kana cikin daji ka bace cikin sahara kana barci ka gama halaka kurin da ka tashi kurin sai ka ga wata fada ta abinci da ruwa da zumuwa da dabino da kabici ne masu daɗi da abinci a gaban ka kurin sai da an suna baka bari ba ka ci abinci ka sha abin sha ka more ka ƙare ta shin dan Allah wannan abincin zai zo shi da kanshi zumuwa ta zo madara ta zo a irin dubu a gama zai yi babu wanda kasu ya ce akwai da kasan akwai da kasu ya ga akwai da kansu baiwa haka ne ya ce wani dan Allah da tijo wannan duniya turmamu da ke tahiya rana da wata duk wannan tsarin duniya suka ciki gaba daya shi zai ba mu mahalicin su Allah bai wace kenan akwai wani mahalici wannan ka mai hankalin shi sai warka ci eh kenan yanzu duk me yasa yanzu yanzu dole kenan a ne mahalicin su shine Allah abin bauta a nan ya faɗinci inda aka sa gaba ci to yanzu abin za a yi neman turorin ne amma yanzu ce zan koma wajen shugaban zan turo ma shi dayan da kai shi ma kamar irin shi sadu bin zurara ne da ya zo shi na shugaban da ya zo da ya zo shi ma yadda ya zo da faɗa damar ne kuma suka ci a ya ka ta cikin mun ka dawo wasu suka ta canza ya ce a mai gida ka je da kanka ka je abun nan ya kaje da kanka ya tashi ma fita fita ya ce shi ma ta kwantar da shi ya zamana karshe shi ma a nan ya mai wannan bayanin kuma ya fahimci inda aka sa gaba kai tsaye ce an kare ya musulunta hikimu ala anan ya musulunta ina komawa gida ya tara duk wata kabila shi wuri guda ya ce daga yau zan gaya muku na musulunta kuma dole bai musulunta ba ba ni ba shi ta anan yanke ta sai a musulunci da wanda suka wanda bai suka mace addini shi ke nan mutum kuma musulunci ko ya kama shi ta musu muna wa addina muna maganar aiki da hankali shi mana ibrahim alayhi salam ya ja hankalinsu su gano waɗannan gumaka shirme ne ba su iya kozu shine ya kawo su ganin cewa to wannan babban ne yayi kuma ku tambaye su fas'aluhum kina ku tambaye kananan waye bibige su in kanu yantiqun in har suna magana ku tambaye su sunan da bibige su shine anan ne faraja'u ila anfusihim فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون na'am yanzu wannan magana ta cewa ku tambaye su fasaluhum in kanu yantibun a tambaye wani kanin goma ka da aka fassare a tambaye su in suna magana su hudu wanda ya bibi in ba wani katan bane shine faraja'u ila anfusihim yanzu sai suka koma tunani a cikin kansu a bisu magana kun bisu kaza ko haka sun bisu magana ke sun je a daga ta kuma ajiyar aki da hankali za a ga suke nan shirme ne abin da bai magana bai motsi bai kare ma kashi cutarwa shine suka koma cikin tunaninsu faƙalu innakum antumuz zalimun suka gano da kansu cewa sun tuci kansu da kansu ka bauta ta ma abin da bai kare ma kashi cutarwa abin da bai magana bai komi gaskiya ma'ana sun cuci kansu da kansu duk da wasu na kacewa nan sun dangana zalunci ga mai aikin amma kamar ina ga mamku tun ga garin jadda wannan tafsirin cewa a nan ina suna magana ne ya magana ne ga cewa su ne da kansu suke nadamal sun cuci kansu da kansu yanzu tun da an gano da haka inda da rabo ya a shirya amma da sun manuki su ala ru'usi rashin rabon shirya bayan sun gano da alzalimai suke sai suka sake komawa gidan jiya sun manuki su alarusum sai suka koma gidan jiya kan shirkarsu kuma aka juyo yanzu kuma za a koma fada da shi laƙada alimta ma haula yantikun ka sani sarai wannan kita mu tambaye su in suna magana ka san sarai ba sa magana ce mu tambaye su kuma zuba an koma hada su ka san sarai ba sa magana shi wa ka san ba sa magana kace mu tambaye su kenan babu amsa a wajen su tun da yanzu kenan abu ya kun sace kullun abin da'awa a ga wani lokaci da sanyi wani lokaci tana zayi ya rage da mataki zuwa mataki yanzu kenan tun da an yi haka kuma sun taurin kai me yake ci a gaba قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا shine تعقلون yanzu ke masa amsa a fata'abuduna min dunillah ma la yanfa'ukum wa la yadurrukum shay'a ma la yanfa'ukum shay'a wa la yadurrukum shi yanzu za ku bauta tama a fata'abuduna min dunillah za ku bauta tama abinda ba Allah ba naga akwai kware wauta da kama wani Allah abin bauta kuma da min dunillah ce ma la yanfa'ukum shay'an abin da bai muku amfanin komi kuma ku ɗauke shi abin bauta ku bar Allah mahalicci haka wala da rukun yadda bai muku amfani haka bai iya tutar da ku komi bai iya ba ku bai iya hana ku inda wannan iya cikin abin su suke da aƙidar cewa in ba haka ba ina ga me yake cewa Allah jikan Jafar rahimahullah yake magana da suke magana masu aƙidar da suna ga cewa ai mabiyan shehu ke arzitawa an ka zaka cikin wadata shine ɗan cikin talauci kamai tawaye ya shafar ke cewa amin duna yan tawaye ne kuma muna ci muna sha muna rayuwa ya ce a kashe mamman ma'ana hana mu ci da sha ma hana mu ci da sha ma Allah ya iya ba mu ci iya ba mu sha ya ba mu arzikin ba kina a nan mai bayanin cewa arziki ba mai hana ka shi an Allah ya baka in ya hana ka ba mai baka kenan ba sa amfanarwa ba sa cutarwa darasin da ya gabata mun yi bayani in ma mai kaga ya wakana iya cikin kaddara da Allah kaddara ma bawa ba su ba yace za ku bauta ta ma abin da bai amfanar da ku komi kun bai cutar da ku yace uffin lakum wali ma ta'budun min dunillah afala taqdirun yace ko ai Allah wajen uffi mana Allah wajen Allah wajen abin da kuke bauta a Allah wajen mana Allah wajen ku shi ne uffin lakum Allah kama Allah wajen ku nan ka abin aka ga annabi ya zai ko kira na abin da abin nan akwai taurin kai akwai da gaskiya kakiya mutumin taurin kai ne nace da awa hawa hawa ce akwai da kimi sun san akwai zama mai zai nan ga hujja komai sun gano gaskiya sun gano kuransu amma kun aka juye aka koma kuran adawa da gaskiya kuran saka ce uffin lakum wani ma ta'budun min dunillah Allah wadanku da ku da abin da kuke bauta man da ba Allah ba yace afala ta'qilun shin wai ba ku da hankali ne ba ku hankalta ne to yanzu bayan wannan ta kare ina ga yanzu an zo kusan karshe an zo kusan fa hujja ta kasan kullun idan ana tattaunawa ka ce in ce idan hujja ta kare yemi ya abu ga ko a kashe a bige kenan ba hujja ba hujja hujja ta kare an zo karshen hujja babu kullun zai a bige ya a kashe mun zo nan kuma daga lokaci ya zo kusan karshe insha Allah Allah kai satin sama sai mu dasa daga daidai na ka bada umarnin a kashe Ibrahim a kashe ko a kona اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته